إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata 18 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin biyu ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na goma sha hudu cikin jirangiyar darussa daga littafin ishratun nisa wallafar al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasa'i rahmatullahi alaihi alimamun nasa'i ya rasu shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana karantar da mu ne ta farkin zaman aure da zamantakewa tsakanin mazaje da iyalansu a bisa hasken sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in za a iya tunawa a darasin da ya gabata mun karanta dogon hadithin nan ko kuma in ce mun karasa karatun dogon hadisi na tarihin ƙazafi da sharri wanda munafukai suka yi wa Aisha radiyallahu anha kuma har wasu musulmai ma suka samu zamiya suka shiga cikin wannan tattaunawa to zamu kamar yadda na ambata wannan hadisi zamu yi mushi dan dogon sharhi yanzu a gaban mu zamu karanta dogon ta'aliki da shi mai wannan tahqiqi yayin hadisin akwai dogon ta'aliki da ya masa shi zamu fara karanta insha Allah da Allah ya kuma darasi na gaba idan mun ga karanta wannan tahqiqin za kuma mai kokari mu yi ɗauraya a jumlace game da waɗannan ayoyi wanda ke cikin suratul nuri fadin Allah innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum zuwa ƙarshen kissa kamar aya goma zuwa 11 haka zamu musu ɗauraya haka a gurguje meye ma'anonin su ba wai tafsiri kamar da malamai suka saba ba to a takeice shi mai ta'alikin mun ji kissar har zuwa ƙarshe abubuwan da suka faru da irin labarin da Aisha ta bayar da abubuwan da ta ambata kafin mu shiga cikin dogon talikin da yawan daga shi nan daga shafi na hamsin da uku in kun tuna a wancan darasin na ambata mana cewa menene hikimar da ya sa hukumance na manta ba ambata mana ba me yasa hikimar da Aisha ta yi kwatanci da mahaifin Annabi Yusuf shine Annabi Yaqub wanda take ta kasa ma tuna sunansa take kwatanta halin da samu kanta a ciki da halin da ya samu kansa a ciki ta kasa ambatan masunansa to me yasa malamai suka ce daga cikin hikimar shine tana tafa'uli ne tana arashi da cewa wannan dattijo yadda ya shiga cikin kunci da damuwa kuma kowa ya kasa fahimtarsa yayi ta kuka yayi ta kuka har idanunsa suka suka dashi suka kusa makancewa to ita ma tana fata insha Allah Allah zai mata wannan gamdakatar din ƙarshe al'amarinta zai zo ya wanye kamar yadda al'amarin dattijan nan wato annabi yaquba al'amarin shi ya wanye shi ne sai nake mana kwatance da cewa annabi yaqub malamai sun yi dirasa a cikin tarihin dan nasa da inda aka ambace shi ya nuna cewa wani mutum ne wanda yake da ƙarfin tawakkali da Allah subhanahu wataala shi nake so na kwatanta mana irin yadda Allah ya bada labarin ƙarfin tawakkalinsa don mu ɗau izina daga wannan misalai ne kwaya ɗaya ko biyu za mu buga kamar aral misali da, da suka dawo ga babansu ba ƙarsa hadisin ba akwai sauran hadisin to daidai ina ne aka tsaya fa'akadahu to haka ne walamma kharaja alun min ahlil baiti hatta unzila alaihi to to bar mu karasa wacce magana sai mu tashi daga nan an gane to ku ya kudda ni wadannan wallahi a rikice nake wallahi yanzu nan daga wani mitin nake tun karfe 10 na safe nake cikin mitin nan sai yanzu na fito mitin ai ta mitin kamar yan shi'a Allah shi kyauta so annabi yaqub lokacin da ƴaƴan shi suka dawo suka ce ya abana muni aminnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun an hana mu au an ce sai mun zo da dan uwan mu to da haka ka hada mu da dan uwan mu kanin Yusufa mu tafi da shi mu sake yin au kuma mu za mu kiyaye maka shi me yake cewa sai yake ce musu qala hal amantukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl hal amanukum alaihi ko zan amince muku da shi ne illa sai face kama amintukum ala akhihi min qabl sai irin kuna so in ba ku aminci akan shi ne idan ba ku aminci akan dan uwan shi a da kuka je kuka halaka mun da shi amma da haka sai yake cewa fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin duk da wannan talikin da yayi yana jin tsoron kai ba su dan amma yake to Allah shine mafi alherin mai kiyaye mutane an ga kaiwa mutuka wajen tawakkali kuma ya dauki yaron ya danka musu ka tafi da yaron abin da ya faru ya faru haka da za su fita da ya ce musu ku shiga ta kofa daban-daban sai ya ce wa ma'uguni an kum minallahi min shay'in illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha yace ba abinda zan iya muku haka kuma ya sake cewa inil hukmu illa lillahi wa ma'uguni an kum minallahi min shay'in illa hajatan fi nafsi inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkil haka ya fada yace lallai ni bazan iya wadatar muku da komai daga Allah ba duk da wannan abin da nace ku yi wannan nayi ne sanin cewa hukunci na komawa ga Allah duk wani abu Allah ke kaddara shi kuma akan shi na dogara kuma akan shi duk mai dogaro ya dogara ga Allah haka da suka zo suka ce mishi ai mun je da danka yayi sata وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا فما شهدنا بما وما كنا بالغيب حافظين سيتي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون har yanzu dai yana ta mai da magana ga Allah in mun lura yace zan yi hakuri mai kyau zuce ku tariya muku wani abu dama can baya kun yi ƙarya yanzu ma ita kuka ƙare wato idan mutum aka san shi da ƙarya ko ya faɗi gaskiya ba za a karba ba yanzu kun ga gaskiya suka faɗa da gaske ne inna ibnaka saraka din kuma ma shahidna illa bima alimna abinda suka gani suka fada amma da haka yake cewa sawalat da kuma anfusukum amran domin ya riga ya san su da suna da sum'a ta makaryata ina fata muna ganewa to haka kuma ko kalli misali da da da suka dame shi da korafi cewa kai tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin kaza kaza kaza kaza sai ce inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah nan ma dai ƙara kuma al'amarin shi zuwa ga Allah ya ce bakin ciki ta bakin ciki na da damuwa ta ina kai kukansu ne zuwa ga Allah ya sake ce musu a tafi a idhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala tai'asu min rauhillah kalla har yanzu dai wala tai'asu min rauhillah yace ku je ku sake nema ku bincika bincike na kwakwaf an ce tahassas at-tahassus ba mutum shi da tajassus shine at-tahassus bincike wanda ake neman kaiwa ga wani abu mai kyau at-tajassus shi kuma bincike wanda ake dan a gano wani laifi a aibata mutum da shi shine bambancin su to sai ya ce ba tahassasu ku je ku nemo mini labarin game da Yusufa fi Yusufa wa akhi ba tahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu min rauhillah ya ce innahu la ya yi asu min rauhin lahi illal ƙawul kafiruna kafirai ne kaɗai suke suke cire tsammani daga daga rangwamen Allah to wannan shine abin da Aisha take ishara zuwa gare shi to mukalla tana fa wannan magana tana cewa wai bata da ilimi da yawa a lokacin tace ni karamar yarinya ce ba ma wani ilimi ba amma ji irin kaifin bincike da idrakinta da iya istinbati yanzu wannan bawan Allah wani mutum ne wanda daga ayoyin nan da ƴar'ƴaransu suna nuni zuwa ga dogaran shi ga Allah to ita ma tana ara shi da irin wannan dogaro ga Allah yasa sai Allah ya bata mafita sai mu ci gaba inda malai yake cewa fa akhadahu ma kana ya'khuduhu min min al-burha'i hatta innahu la yatahaddaru minhu al-araqu mithlu al-jumani nan ne ko sai annabi sallallahu alaihi wasallama kowa bai fita daga gidan nan ba sai aka ga irin abin da ya saba ɗaukan shi irin abin da ya saba shiga na canjin yanayi minal burha'i na daga zafin zazzabi hatta innahu la yatahaddaru minhu al-araq har aka ga ma yana fitar da zufa mithlul jumani wato zufa kamar ruwan lu'ulu'u fari zufa wato zufa manzo Allah sallallahu alaihi ita ma mai kyau ce ba mai datti bace ba zufa ce ta addakala ba zufa ce ta mutum mai tsafta ita ma tana kyalkyali kaman kyalkyalin lu'ulu'u diamond wa huwa fi yawmin shatin kuma wannan rana ce take mai sanyi rana ce ta hunturu min thiqilil qawli aka ga yana wannan zufar saboda nauyin magana kamar da Allah yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila allazi unzila alayhi saboda nauyin magana da aka sauka mishi qala ibad labari yace fasurriya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka yaye wa manzon Allah wannan yanayin alaihi salatu wassalam wato mala'ikan ya gama faɗa mashi wannan sakon da ya rabu da shi sai aka ga wa huwa yadhaku sai ya fara dariya yana murmushi yana dariya yana daga cikin fikin da malamai suka fitar anan shine idan ka gamu da wani abu na farin ciki ba laifi bane dan ka nuna murnarka a fuskarka ko a yanayinka ko kayi dariya ba laifi bane fa kana awwalu kalimatin takallama biha an qala abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara faɗi shine yace ya aisha amma wallahi faqad barra'aki ce na rantse miki da Allah amallahu ammallahu faqad barra'aki lalle shi Allah subhanahu wataala ya barrantar da ki wato ba irin yadda mu mutane muka kasa miki adalci ba kenan ko muka kasa gane gaskiyar ki ba faqalat li ummi sai mahaifiyata ummu ruman tace mini qumi ilai tashi kije gun miji ki rungume shi ki mai godiya fa qultu wallahi la aqumu ilai ta ce na rantse da Allah ba zan je gare shi ba shi ai ba shi ya fitar da ni ba wa inni la ahmudu illa Allah kuma bana godewa kowa a cikin ku har da ita maman nata kenan la ahmudu ahadan ban godewa kowa illa Allah kun ga irin irin dai yanzu irin tunani irin na baban baban Yusuf ko sanya Allah a gaba Allah shi ka mata mafita tace bana godewa kowa sai Allah قالت تتي وأنزل الله شين الله يسوكد إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم الأشر الآيات الأشر الآيات سي الله يسوكد إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم للي الأمر وأن سكدا زود الإفك ƙarya ƙerarriya usbatun minkum wasu 'yan jama'a ne a cikinku al'usba mutane daga hudu zuwa biyar ko shida ko bakwai su ake ce ma usba usbatun minkum daga cikinku to minkum suwaye ku mutanen madina muminansu da munafukansu shi ake nufi da usbatun minkum domin a cikin wanda suka yi abin akwai zanzagaryen munafukai akwai kuma waɗanda muminai ne wato yaɗuwan maganan da kuma wani raunin tunani ko rashin baiwa abin muhimmancin binciken da ya kamata wannan ya zasu zuwa ga suka gasgata usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum kar ku lissafa shi a matsayin sharri bal huwa khairul lakum alheri ne gare ku to wannan kuma la tahsabuhu aslan ku iyalan gidan annabi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran mu'minai banda munafikai anan la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum anan akwai ta latifa da ya kamata mu lura kun ga sharran sai aka mishi nasba a matsayin maf'ul bihi na ihtasabu shi kuma khairun sai zama marfu'i saboda isti'nafi saboda wato yanzu shi sharrin saboda wani abu ne wanda ya zo zai wuce da aka aka shi fi siyaƙin jumlar fi'iliya yana jumlar fi'iliya ta dullu alal hadar ko dai wanda aka riga aka yi ko wanda ake yi ko wanda ake umarnin a yi shi za ka ce sharran zai faru zai wuce amma da aka zo khairun saboda wani abu ne da zai zama tabbatacce sai aka amfani da jumla ismiya wata kinna addawam abu ya tabbata haka yake har abadan abidina wannan alherin ya faru kuma zai ci gaba da wanzuwa ga shayin da yana nan kamar da kamar da yake ne da izdakhalu alaihi faqalu salama qala salamun gaga nahun ka bai kai ya kawo sai ka ce to wannan ya yake nan qalu salama shi ma kuma ƙala salamun duka fi'ilin da ke bin bayan abu na ɗan iri ɗaya da ya kamata ya zama a tunani irin na mutum duka ya zama ƙalu salaman ƙala salaman ko ƙalu salamun ƙala salamun ko da haka ya kamata ya zama a tunanin mutum amma bai sa bai zama haka ba saboda irin wannan siyakin ne na farko mala'iku da suka suka ce annabi Ibrahim salaman ma'anar shi ai nusallimu salaman to yanzu wannan jumla ce fi'iliya iya wannan sallamar da suka yi ta haƙƙin shigowa gidan mutum iyakacin ta kenan shi kuma sai ya ce salamun shi kuma sai amfani da jumla fi'ili ismiya salami salamun aminci na tabbataccen aminci ne da aka nabiyin jumla ce fi ismiya na farkon jumla ce fi iliya shi annabi ibrahim yana cikin aminci madawwami kenan su kuma sun mishi sallama irin da aka saba wanda amincinta takaitacce ne iya san da aka yi sallama da aka yi ce qalu salama ai qalu nusallimu salaman muna maka sallama sallama mafhum mutlaq ne kenan qala salamun ai salami ka'inun ko kuma salami salamun da'imun shi inji annabi ibrahim shi sai bambanta haka wancan salamun qaulan min rabbir rahim me yasa ba ce salamun qaulin yanda muke faɗa da Hausa zamu salati ba kazan wannan salatin Bahaushe ne salamun qaulin to amma da Qur'anin salamun qaulan ne salamun qaulan ai hadha salamun ah qaulan min rabbir rahim qala Allahu qaulan salama ko mun gani yanzu wanda kuna nuni zuwa ga alhadath almutajaddid saboda Allah yana magana ko da shi san da yake so to shine irin wannan la tasabuhu sharran lakum abin da ke da ashar kala biyu ne akwai asharul mahab kamar da akwai alkhairul mahab akwai kuma asharul muzdawaj akwai kuma alkhairul muzdawaj asharul mahab malamai suna cewa abu ɗaya shine asharul mahab shine jahannama wutar jahannama ita ce tsantsar sharri amma a duniya babu wani asharrul mahab sai dai abin da yake sharri ya galabaice shi haka alkhairul mahab to aljanna ce kawai amma indai a duniya ne to komun alherin da alheri ya kai sai ya bar wani farashi a bayansa to da haka Allah ya tsara rayuwa to wannan sharrin da aka yi mata na kage da cin mutunci da sharri da kazafi ba tsantsagariyar sharri bane tunda alheri ya biyo bayan shi shine alherin abin da ya biyo bayan Allah ya barantar da ita ta shiga cikin lissafin mutane irin su Maryamu su biyu suke da kowanne martaba shi sa Imam Malik yake cewa idan dan Shi'a ya zagi Abubakar ko Umar sai a ladautar da shi amma ya zagi Aisha sai a kashe shi saboda ya karyata alkur'ani Qur'ani ya ce bata yi ba shi kuma ya karyata kamar da idan mutum ya zagi Maryamu alaihi salam ya tume ta da zina shi ma kashe shi za a yi to bal huwa khairul lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ism kowa a cikin su za a bashi abin da ya cancanta na zunubi shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Dawud ya ruwaito yasa aka kira waɗannan mutane guda biyu da Hassanu da Hamna da Misahu aka musu bulalu an musu bulala ne to yanzu a matsayin mene kenan a matsayin haddi na kazafi ga magarin haddi ko kuwa a matsayin kafara domin ana yin haddi na ƙazafi ne don a tabbatar da ƙaryan wanda ya ƙarya to su kuma yanzu ka ba kai ga haddin ƙur'ani ya faɗi ƙarya su ta tabbata kun gada kan babu bukata a musu haddi to amma saboda akwai zunubin wanda ka fara shi ita ce a maka bulala idan ka wani ƙazafi ka fara shi ne a maka bulala ko da kuwa wanda aka wa ƙazafin ya ce ya yafi bayan an tabbatar da kazafi ya maka ci to shikenan na baka da Allah na yafe maka to koda an ce haka akwai haƙƙin Allah shine wannan bulala da haka aka musu wannan bulalu 80 80 wallazi tawalla kibarab wanda shi ko ya dauki mummunan girman al'amarin shi wannan shine ubay dan sauli kenan ko minhum daga cikin su lahu azabun azim kamar yadda Allah ya faɗa al-ashara al-ayat kullaha ai ai iqra'il ashral ayat karanta ayoyin guda goma kamar yadda na faɗa insha Allah karatu na gaba zamu samu wata alaran mai anan taimar tilawar su mu ji su sannan sai mu dan bi sama saman fasara su zuwa faɗin Allah ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khutuwatish shaitani wa man yattabi khutuwatish shaitani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari ولولا فضل الله عليكم ورحمته ma zaka minkum min ahadin walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim shine karshen wannan kissa insha Allah zamu zo mu ci yace a falamma anzalallahu hadha fi bara'ati yayin da Allah ya saukar da wannan bayani game da barrantar da janibi na inji sayyidatuna Aisha radiyallahu anha qala Abu Bakr as-Siddiq sai Abu Bakr as-Siddiq yace wa kana yunfiqu ala mistahin li qarabatihi wa faqri sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa yadda ya kasance shi ke ciyar ciyar da mistahu saboda makusancinsa ne kuma talaka ne ma'ana idan kana da wadata ko kina da wadata kina da kuma ƴan uwa makusanta talakawa yana daga cikin haƙƙin zumunta da haƙƙin kusanci ki dinga taimaka musu ka dinga taimaka musu da abin da Allah ya huwace maka da ya ji wannan akwai akwai abin bakin ciki wanda kake kula da shi kake ba shi kuɗin makaranta kuɗin abinci ka biya mai kuɗin haya in an mai haihuwa ka sai mishi rago in za ma ɗan shi tiyata ka biya kuɗin asibiti haka kana kula da shi sai wani abu ya shafi ƴarka ta cikinka wanda zai iya tarwatsa mutuncinta da rayuwarta zai iya shafan makomata kuma ka same shi ya sa baki a ciki ko da da gaske ne bai kamata ya sa baki ba ko da da gaske ne ya kamata alal akalli ya taya ku bakin ciki da damuwa ko kuma ya shiru ba ruwan shi to balantana ba da gaske bane ko da sai a sai na bakar sai dan adanci sai ya fuske shi sai ya ce wallahi ba zai ƙara taimaka mashi wallahi la unfiqu ala mistahin shay'an abadan ba da allazi qala li aisha yace wani abin da mun kenan na taimaka mushi na mushashi a inuwa ya tona mun asiri halin dan adam yace to wallahi bazan ƙara mushi wani abin taimako ba har abada bai abin da ya mayata fa anzalallahu ta'ala to yanzu ke dauki wannan a mizani irin dan adam duk zuga shi zabi wuce ai wallahi ka kyauta in ma ka mushi baka da zuciya ne wallahi da matar shi da matar uwan shi da abokan shi da limamin anguwarsu kowa zuga shi zai a ji labarin wani yamma yakka irin wannan rashin mutuncin kuma kai attajiri ne in aiki yake a ofishinka za a ce ka kore shi idan zo yake a gidanka na haya ko ka bashi kyauta za a ce ka sallamai idan ka bashi wata mota ko keke nafe yana neman abinci za a ce ka kwace kayanka dole sai ka tabbatar da cewa ka tozarta shi shi ma ba haka bane kuma duk mutane za su yaba ma su ce abin da kai ka kyauta ka ci ka dan halak babanka da take kawai ta ji labari ta sa maka albarka ta ce lalle ban yi haihuwar banza ba ko ba haka ba to amma shi Allah ba haka yake al'amarin shi shi Allah so yake duka bayi su samu alheri kai yanzu da ka fasa yau na yake alherin kai ma asara ce gare ka idan shi yayi asara abin da yake samu a gunka na duniya kai kuma kai asara ladda kake samu a gurin Allah naka Allah yana son sayyidina Bakar sai ya maze mai tankiya Allah yake cewa da shi wala ya'tali ulul qurba wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce kada masu falala da wadata a cikinku su dinga rantsuwa shine ya atali ko kuma ya atali ɗayan ma'anar shine su dinga kafafa mutum ya ɗauki rashin mutunci a matsayin wani abin alfahari domin ƙin ciyarwa ƙin yin sadaka wani abu ne na rashin daraja to ka ɗauke shi wani abu da za ka dinga kafafa da shi cewa kai ai ni zan mai rashin mutunci ba dai ya min kaza ba to wallahi ni ma sai na karta mishi to kar ka dinga rantsuwa kan haka cewa su dinga yin wannan rantsuwa cewa daga cikinku wasa'a wanda suke da wadata an yi uto ulil qurba su ce ba za su baiwa talakawa ba wal masakina da da da, wato makusanta da miskinai marasa abin hannu wal muhajirin da almajirai fi sabilillah wanda suke hijira dan Allah wal ya'fu Allah ya ce su dinga yin afwa wal yasfahu su dinga yin kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya daga muka ba makallin ayan nan yana nuni zuwa ga yadda Allah subhanahu wataala ya musa na Abakar wato magana irin wanda ake babban mutum wanda ake girmama shi Allah bai yi maganan da fasin ba a ce ya fulan la ta'atali kar ka sake yin kaza amma sai aka ce kada masu wadata su dinga yin kaza wajen fi'ili amrin maimako a ce a ce ofu kai ahuwa sai ce wal ya'fu yayi amfani da lamul lamul amri wanda ke nuna umarni ga third party wal ya'fu kuma da wawul jama'a ko da ya zama saboda girmamawa ko kuma saboda yanzu ta zama kaida ce amma da shafi kowa duka mu'minai duka masu wadata duka masu falala wal ya'fu wal yasfahu ku dinga kauda kai wallahi jama'a wannan tana da tasiri sosai wajen samun mutum daraja ku yi kokari kowa ya yi kokari ya koyi wannan halin halin girma halin tausayi halin kauda kai duk abin da aka ce amma wani abokinmu aka taba samun wani ya mishi wani rashin mutunci yana aiko mishi da text messages cewa zai kashe shi ya mai text ɗin nan sun kusa guda ashirin zai kashe shi zai kashe shi wannan wani abokan adokan najeriya ba ma kawo mutum da irin wannan sai ya shekara wajen goma a gidan yari to mutumin attajiri ne sai je ɗauki hayan wani babban ma'aikacin tsaro a lagos ya biya shi kuɗi masu yawa ma'aikacin tsaron nan bincike da ya yi ta hanyar yanar gizo da ƙwarewarsa ba a kwana uku bai gano wanda yake wannan abu har da hotunan daidai inda yake tsayawa ma yana aiko text message ko yana kira a wayar ɗakin matan shi sai da sai ta taɓa hoton wajen ai ban taɓa ganin su da bari irin wannan wajen ba aka zo aka je da yan sanda aka kamo shi dumu dumu gashi babu yadda yadda ka san lahira ba ka da yadda zaka ga gariya yan sanda suka ce ma wannan bawan Allah idan kana so in kana so in za a rubuta me suke ce mashi SPO ne ko menene wani takarda da ake kawo kotu yanzu da za a kai kotu ba za a yi sati ba alƙali da yanke mashi hukunci sai ya shekara goma sha hudu a gidan yari in kana so ce kuma baka so ka ce ka yafi shikenan ta kare kuma ya fusata yana ganin kawai ya kamata ya ɗan mataki akan wannan mutum sai ne mu shawara wasu ƴan uwa suka ce mashi ai ko kai ba kana babban mutum kamar ka ne za ka yi da irin wannan ka yafe kawai ka haƙura wala sai ce ya yafi duka dangin mutumin nan da waɗanda suke ƙaunar shi da waye suka ga kai wannan ba ƙaramin alheri ya musu ba ka zo ga yadda suke mishi adda har gobe kuma me ya ragu ƙaruwa yi to da ka duk sanda aka maka wani laifi ka duba girman Allah ka duba girman laifin kuma ka tuna wannan ka'ida ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum daga wayewar garin yau zuwa yanzu din nan kadai zinubin da kaiwa Allah guda nawa ne inda za ka yi kakka hisabi su kaɗai sai su kai ka gidan wuta balantana na makon da ya wuce balantana na shekara balantana na shekarunka a duniya yanzu Allah zai gafarta ma in ka gafarta wa bayinsa to ka dinga tana wannan ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba kwa so Allah ya gafarta muku annabi sayyidina Abubakar ya ce lalle ko muna so Allah ya gafarta mana Abubakar kenan wanda shi siddiqi ne shi ya mushi alƙawarin aljanna shi da annabi ya ce mishi da ya ce annabi ka koya min addu'a da dinga yi atayya annabi ya ce ka dinga cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran ya Allah na cuci kaina cuta mai yawa abakar ya cuci kai cuta mai yawa sai na kuma ga sauran mutane ko mun gani wala yakru dhunuba illa anta sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinkai da kana kaina nasiha da sauran ƴan uwa da ke ji na kai tsaye ko masu ji daga baya cewa mu kokari mu kiyaye wannan ka'ida ka'ida ahuwa da rangwame komin girman laifin da aka yi ma ka tuna girman Allah da kuma girman laifin da kai kaiwa Allah kai fatan in ka yafe ma dan uwanka bil adama to sai Allah shi ma sai yafe maka Allah ka yafa ka gafarta mana gaba daya qala Abu bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li yace gaskiya ne wallahi ni ina so Allah ya gafarta mini farja'a ila mistahin allazi kana yunfiqu alaihi shikenan sai mai wada misqahu duk abin da yake mishi dama ya riga ya gaya ma ma'aikatan shi a shagon sa cewa duk wata misali a bashi rago daya a bashi buhun masara biyu a bashi manja gwangwani kaza a bashi madara kaza duk ya ya rubuta mishi abin da zai shi rayuwa da iyalinsa to har ya bada sako cewa cancel order cancel sai da ce to shikenan an an an ban mishi kuma sai ya kafara to wannan ma ya daga cikin halin mutanen kirki kada mutum dan ya rantse akan abu ya ce na riga na rantse idan ka gane abin ba shine alkhairi ba to kai kafaran shi yafi kuma kafara an fi so kai ta ciyarwa ko tufatarwa sai in ta ka rasa wannan ne sai kai azumi in za ka kafara to fa kafaratu itamu asharatu masakina min awsati ma tutimuna bihi ahlikum mutalaka goma zaka ba abinci aw kiswatuhum ko ka ba su kaya ko wanne sai a ba shi riga da wando da hula da takalmi har da links ko mun gani ko a ce riga da zani da hijabi da underwear har da jakar ratayawa irin irin kayan da in zake fita shi kike sakawa shi zake ba su kamar da aka ce min awsati ma tut'imuna bi ahlikum haka kaya min awsati ma tulbisuna bihi ahlikum ba a maimaita bane saboda zama tautology sai ba ba za a duba tsun mokara da kayan yara da suka mutu da wanda suka yi musu kadan ba haka za a duba ba a kaya za a duba masu kyau a basu hanya ce ta ciyarwa da tufatarwa Allah yana son haka ko mun gani idan mutum ya rasa wannan ne to shine au adlu zalika siyama shine sai azumi to sai ki azumi karki ce ni na riga na rantse ba zan yi kafara ba a kafara aikin mutanen kirki ina fata mun gane wannan sai ya ce a waƙala ya ce wallahi la an zi'uha minhu abada ya ce na ratse da Allah daga yau duk laifin ma dai ba zan ƙara cire mashi wannan tallafin ba ba zan sake ba komin laifin da yi قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي أبايا أنا cikin wannan wata na rudani ya tambayi kishiyata Zainabu ‘yar jahashin game da al'amarina faƙala li Zainaba, sai ce wa Zainabu, ma za alimti aura aiki, ki ƙaddara kici da ka samu wannan chance ɗin. Kishi yake, kamar ita ce kuma anan wahiyar lati kanar tusamini, wadda kuke kafaɗa da kafaɗa, kina ji da kanki tana ji da kanta, kina ji da iyayenki tana ji da iyayenta, kina ji da boko ko arabiya ko kyau ko samun shiga a gun miji ko iya girki ko ke ce uwar manyan 'ya'yan shi ko ke yaron ma babanki ne duk kina ji da wannan jita-jita sai kawai mijin ya zo baki chance na ki kwashe mata kafa ta shiga cikin wannan rudanin ce wai me zaki ce ne game da wanci wace wance a wance dai mana maman su karime misali ai zaki ba ta ma kamar wata mata ce ma a ta nesa yake magana ko in yace me zaki ce game da salamatu misali kin ga kin samu mutane da zaki mata bakin fenti ba haka bane to amma sai ita wannan sai Allah ya taimake ta ta ce fa'asab wahiyar lati kana tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce abokiyar karawa ta cikin mata manzo Allah mun ji a baya ma ita ne ta ga manzo Allah maganganu din nan ko fa'asama Allahu bil wara'i sai Allah ya kare ta bil wara'i ta hanyar taka tsantsan din da dama take da shi fasara ta farko kenan dama mace ce mai taka tsantsan game da abin da ta faɗa game da mutuncin mutane to in kana da takatsantsan dama ko ka shiga wani yanayi da zaka iya samun fusgashi dan sai Allah ya kare ka ɗaya kenan ko kuma bil wara'i sai Allah ya kare ta ta hanyar ya sanya mata takatsantsan a daidai lokacin ko mun gani sai ta ce a a faqafiqat ukhtuha hamna tuharibu laha sai kuma kanwata hamnatu ita kuma ita shiga mata fada in kika kin fada da kishiya sai kannanki su shiga kika ke rigima da uwan miji sai kannan ki shiga ba haka bane dama sai ita kanwar da ta shiga mata fadan ba ba ta saka ta ba fa halakat fi man halaka sai ta shiga cikin halaka tare da wanda suka halaka halaka anan mai ara ta fada cikin ƙarya da yada jita-jita halaka ne qala ibn shihabin ibn shihabin yake cewa fa hadha alladhi balagani min hadith haula'i rahabi wannan da kuka ji na kawo muku shine labarin da ya iske ni na waɗannan malamai da na ga muku tun a farko su hudu suka bani labarin to wannan shine dogon hadisin ainihin wato al-ifk kamar da riwaya shi take anan mun ambata a baya cewa bukhari ya ruwaito shi da ahmad da baihaqi wannan shine irin lafazin su imam muslim shi ma ya ruwaito hadisi ne shahararre kissa ce shahararriya babu wani littafin tafsiri ni dai da na sani wanda zaka je karanta suratul nur ba ga wannan labarin ba domin abu ne sananne qurtubi ne ibnu kathirin ne abin nan ne tafsirin ibnu jaririn ibnu atiya duk tafsirin da ka sani in ka je ka karanta zaka ga wannan labarin haka duk tafan hadisai suna kawo wannan labari saboda fiqhun da ke cikin sa da kuma shahararsa abu ne shahararre to sai mu je inda mala ya dauko mana daga fathul bari talikin yana da ɗan dama amma za mu karanta shi saboda akwai fa'idoji da yawa a cikin shi gashi yake cewa wa fi hadha alhadith min alfawaid ghayr ma taqaddama a cikin wannan hadisi akwai fa'idoji bayan fa'idojin da suka shude akwai jawazul hadisi an jama'atin mulaffaqan mujmalan halascin ka samu hadisi a wuri daban-daban sai ka laffaka su ka hada su a wuri daya ma'ana kissa ce guda daya amma ka samu labarin tauri daban-daban sai ka hada ka fita da labari guda daya mun lura haka yan jarida suke dan jarida idan wani abu ya faru yanzu wajen zai nemi mutane daban-daban da suke da alaka da abin da ya faru sai ya hada labarin sai ya bada shi guda daya in yi interview da mutane daban-daban sai ya hada shi mai da shi rahoto guda daya to wannan babu laifi ba za a ce yayi tadlisi ba wa qad taqaddama al-bahth bi ibnu hazir yace yayi bayani akan haka a can kitabul ilmi kenan wa fihi a cikin hadisin na akwai mashru'iyatul qur'a wato shar'ancin yin ƙura'a hatta bainan nisa'i wa fil masafir wa fil musafarati bihinna wanda shine asalin abin da yasa aka kula babu halastin yin ƙura'a tsakanin mata da kuma a wajen tafiya was safari bihinna hatta fil ghazwi da halastin yin tafiye-tafiye da mata har zuwa wuraren da ake gani akwai haɗari shine kamar yaki ya halasta ai tafiya da mata har da wurin da yake akwai haɗari watakila wa jawazu hikayati ma waqa lil mar'i hadisin nan mana halascin mutun ya bada labarin abin da ya faru da shi min al fadli wani abu na falala da ya faru da kai ko ya faru da ke zaka iya bada labari walau kana fihi madahu nasin wa dhammu nasin ko da a ciki za a yabo wasu kuma a batanci ma wasu wani za a faɗa abin da zai ji daɗi wani za a faɗa abin da ba zai ji daɗi ba idza tadammana zalika izalatu izalatu tawahhumin naqsi anil haki idza kana bari'an inda qasdi nushi man yublighuhu dhalika li alla yaqa'a fi ma waqa'a fihi man sabaqa wa an wa ana li'tina'a bil salamati min wuqu'il ghairi fil ismi aula min tarkihi yaqa'u fil ismi yace abin da yake cewa shine halascin ka bada labarin kanka ko da a ciki akwai ambaton wasu ambato na gari da ambato wasu ambato akasin haka yace idan ta dammana zalika idan hakan yana idan wannan labarin a cikin shi akwai yana dauke da izalata tawahumi a annaqs kawar da tunanin wata naƙasa anil haki game da mai bada labarin mutumin da zai bada labarin wasu sun ganshi ba su san matsayin shi ba to zai bada labarin kanshi dan a san waye shi idan kana bari'a idan ya zama wannan abun da ake tuhuma da shi shi ba ƙarya bane ana tuhuma mutum da yayi sata ko ta almudana sai ba da labarin arzikin shi ko abin da ya kawo shi ko yadda aka ya samu kanshi a wannan halin yace a inda qasdi nusi man yubligu domin yayi ma wanda yake gaya wa nasiha la Allah ya ka'a fi ma wa ka'a fi man sabaka domin kada ya je shiga irin abin da na gaban shi suka shiga wannan labari da Aisha take bayarwa tana ba da labarin ne dan kada wani ya je ya auka cikin irin wannan fitina da sahabna suka auka wa anna al-itina bi salamati min wuqu'il ghairi fil ism kuma cewa hadisin nan na zuwa ga cewa mu bada muhimmanci wajen hana ƴan uwan mu su kai ga zinubi aula min tarkihi ya qaw fil ism yafi fiye da ka bashi ya fada zinubi in kana da yadda zaka ka hana wani fadawa zinubi to yafi fiye da ka ce ni ba ruwana su ci gaba da zagi na suna rage min zinubi ne wannan ba ba abin alheri bane kake mutum ya ce bari ya bari a zage shi din an rage mai zinubi idan yana da yadda zai hana su zage shi to yafi ina fata mun gane yace wa tahsilil ajri lil mawqu'i fi da kuma samar da lada ga shi wanda kamar yadda faɗa wanda aka auka daga cikin sa din wa fihi a cikin labarin na akwai isti'malu tawqi'a fi ma yuhtaju ilayhi min al kalam yana nuna halastin hanzoyin zance ai wani gabatarwa wata muqaddima kamar yadda Aisha ta yi a farko ta yi muqaddima da cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru kafin ta zo asalin labarin cewa annabi na fita da mu dama yana mana qura'a dama kaza kaza kaza yace wa a wa annal haudaja yaqumu maqamal baiti fi hajabil mar'a kuma al haudaj shi wannan cabin da ake daura akan raƙumi to ɗaya yake da ɗaki kenan rufin asirin shi kamar rufin asirin ɗaki saboda ai ayat ta sauka bayan an ce mata su dinga zama a cikin gidajensu to idan mace ta shiga motarta mai tint glass ko ta ɗage gilashi ba a ganinta to wannan shi ma ɗaya ke da tana cikin rufin asirinta a lokacin za ta iya ta cire hijabinta in tana da bukata ko ta yi wani abu makamancin haka abin da yake nufi kenan dan abin da yasa ya faɗi wannan kun ga ba sa shiga cikin wurin ba sa leƙawa to wurin yana matsayin killatacen wuri ne gare ta wa jawazu rukubil mar'ati al-hawdaj ala dhahril ba'iri da halaccin mace ta hau kan shi wannan kabin ta hau bayan raƙumi ta zauna mata a zamanin larabawa ba sa hawa raƙumi haka jikinsa in ba ya zama musu dole ba kamar da fara da aisha suna ganin na ƙasa ce mace ta hau raƙumi haka kamar da yanzu misali ai ba ba shi ne asali ba hawa da mata suke yi su hau a caɓa wasu ma su tiri in wani ba shi ne asali ba larura ce ko larura ce wannan sai ya zama miki dole sannan za ki hau to su ma haka a da suke malam ya ci gaba da cewa walau kana zalika mimma yashqu alayhi haythu yakunu mutiqan lidhalika koda ko za a baiwa raqumin wahala saboda zai zama akwai nauyi an ga nauyin mutum ga nauyin wannan dakin wa fi khidmatil ajanib lil mar'a yana nuna halascin wasu waɗanda ba miji ba ba ɗa ba sai mace wata hidima min wara'il hijab ta bayan fage kamar da suka daga wannan haurajin da suke suke dora shi akan raƙumin da kuma jan raƙumin a tafikin ga hidima suke mata kuma a cikin su babu mijinta sai dai kan manta mun yi magana akan cewa su mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a a wato abin nan ne su iyayen mu'mine ne da haka a uwantakar su bata cire su daga zama tsakaninsu da mutane a matsayin ajanibai ba uwantakar ta fuskar rashin yin aure ne amma ba wai an halasta kowa ya shiga gunsa yadda ya ga dama ne irin mutum ya shiga gurin uwarsa ba wani abu da ban faɗa ba wancan lokacin shine cewa malamai suna da saɓani akan tabbatar da rashin auren nan game da matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ta ko wadda bai tare da ita ba abin da ya tabbata kam tabbas bil ijma akan matan shi waɗanda suka tabbata matan shi wa an tankihu azwajahu min ba'di abada to amma wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura abin da ya faru shine akwai ta mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura ƙarshen rayuwarsa sanda wafdu abdul qais suka zo wata mata mai suna qatila bintu qais da ta zo da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam aka daura mai aure da ita ma ba su tare ba za su zo da ita irin yadda ake kawo amarya cikin mako biyu ko uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rashin lafiya rashin lafiyar da bai tashi ba to da haka wannan auren bai tabbata ba bata tare ba manzo Allah sallallahu alaihi bai zauna da ita ba a wata riwaya aka ce da annabi ya zo rasuwa yayi wasiya cewa in tana so ta je ta wani aure to ta tafi ta wani aure in ba ta so ta zabi ta zama uwar mu'minai to a gina mata daki ta shiga cikin lissafin uwar mu'minai sai ta zabi ita ta tafi ta aure haka aka fara wallahu alam yana na cikin sira cikin imtabul asma da sira ta ibnu hisham to sai sai na sai to sai aka samu matsala ma matan matsalar da aka samu sai ta yi ridda a cikin wanda suke ridda cikin kabilarsa da suka yi ridda ita ma ta yi ridda daga baya suka sake tuba ta ta tuba ta mata musulunta sai ikrimatu dan abi jahal sai ya aure ta sai na bakar da ya ji labari hankalin shi ya tashi sai umar ya ce mishi a ai wannan ba ta da darajar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai aure ta ya tare da ita ba sannan kuma ta ma yi ridda wannan ridda ta dawo musulunci ya rage mata martaba domin Umar dan Khattab duk mutanen da suka taba yardan nan suka dawo baya rabon mukami da su ce wannan har yanzu bai bai saki jiki da su ba Umar baya ba su in yazo rabon mukami in ya duba profile din ka cewa ka taba ridda da ka ji wahala ne ka dawo to ba zai baka mukami ba baya harka da kai ko limanci ko alƙalanci ko gwamna so da haka sai ya zama kenan ijma'i ne akan cewa matar da da matar da ta yi wa annabi tayin kanta bai aure ta ba ya halasta wani ya aura kamar yadda muka ji a baya da da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake ta to shine mahallin sabanin nan in bai tare da ita ba sanda ya sake ta to ya halasta amma in dai ya taba tarewa da ita sannan ya sake ta to kuma babu irin wannan Hafsa ce dama ya taba sakinta kuma ya dawo da ita babu wanda annabi ya saka saki wanda ya zama bakki bayan sun tare sai waccan da ta yi mishi a uzu billahi minka wannan ma gaba tare ba a ranar da aka kawo ta ranar abin ya faru to da su waɗannan ba sa cikin lissafin ummahatul mu'mini da haka suna ba su sha'anin su yadda kowa yake ina fata mun gane wannan wannan ƙarin bayani ne akan abin da muka ambata a baya wallahu ala sai mala ya ci gaba da cewa yace a wata wajhul wato yi mace hidima daga ajanibai shine a ce wani ya tuka ta a mota ba tare da sun keɓanta da juna ba ko wani ya abin nan ya shigo mata da kaya gida ko makamanta haka ko mota ta lalace bakanike mata gyara ko su tura mata duk wannan ya halasta wa jawazu tasattur almar'ati bi shay'i almutafaddil an albadan da kuma halascin mace ta rufe jikinta da abin da ya saura na tufafinta idan tufafinta dake jan kasa ta debo ta dauko ta rufe ido ko wani waje kamar da Aisha ta yi sanda ya ganta dinnan ya halasta a wa tawajjuhu almar'ati li qada'i hajatiha wahdaha da kuma mace ta je biyan wata bukatar ta ita kadai ta je anguwa ita kadai matakar ba ana jin wani tsoro ko ba a amintu da ita ba ko kuma tana irin auren kiyayya da ake na da san da aka yi mace aure tana budurwa akwai abin da ake cewa auren kiyayya as opposed to auren soyayya suna guduwa za a waye gari kawai a ji bata ta gudu ta tafi ya kasai ko kace ko ko ta gudu dan bata ko mun gane mun kakarta to irin wannan kaga ba abata ta ta kadai ba dole sai da gadi wannan amma ana zaune lafiya lafiya babu laifi ta fita ta je asibiti ta je kasuwa ta je makaranta ta je biyan duk wata bukatar ta wadda ta kama ta ba dole sai wani ya raka ta ba za mu zo mu ji kuma halaccin a raka ta dan a cikin wannan dai kissa ta sannan yace wa bi ghairi idhnin khas kuma halaccin mata aure ta fita ba tare da izini na musamman ba min zawjiha bal itimadan ala al-idhn al-am al-mustanadi ila al-urf al-am kuna mu yi wannan magana neman izinin fita anguwa da ake a gun miji ko fita wani waje ya danganta akwai al-izn al-am a al'ada da ɗabi'ar mutanen gari kaza ko mutanen gida kaza ko mutane masu irin sana'a kaza ko irin mutane masu yanayi kaza sun san ɗabi'u da tsarinsu shi ne yanzu misali mu a nan yanzu birni ko bariki inda mutane suka za suka zama yan birni da yan bariki yanzu duk matan da ke zuwa karatu ba na ji sai sun tambayi mazan su tambaya ta musamman za su je karatu duk da an ga kiɗa kin tafi kiyasan da zaki ji mazan ma sun sani kowa ma ya sani to kin ga wannan baya ta buƙatar idrul khas an aka ce an yi mutuwa a anguwa mata ba sa buƙatar idrul khas zaki sun cika gida haka kamar za a raba zakka ba sa bukatar izinin khas amma idan za ta je wata anguwa kamar wani biki wanda ba kullum ake zuwa ba ko za ta je wani da ba ta saba zuwa ba kila asibiti to shine ake bukatar izini na musamman a bisa al'ada irin matan nan da suka saba fitowa nan bakin kasuwa su sai tumatir su sai manja su sai biredi su sai katin waya ba sa neman izinin izini khas mutum yana wani gari matan shi na wani gari ya aiko mata da kuɗi za ta ɗauki kati ta je bakin banki ko irin shagunan na banki na da aka yanzu na zamani da ake ce ma POS ta yi ta cire ba ta buƙatan izinin khas wanda kun ga game da al'adu so kuma game da ɗaiɗaiwan mazaji akwai mijin da shi ba su a buƙatar izinin khas ga irin shi wani kuma ana buƙata wato ya danganta ga abin in an san cewa dama ana fita a irin wannan abin to ba a tambaya izini ko kuma abin da ya zama na larura aka fito ba tare da shiri ba ba tambayar izini shine kamar mutuwa din ko kuma gobara ta kama a cikin gida Allah ya tsare sai a ce to sai kin tsaya kina neman waya kina ta kiran miji sannan zaki fito in azo ku a fito da ke daga baya jina jina ko da haka zaki fice ne sai daga baya zaki tana shi kira da miji ba wata ma ba ta tsaya da hijabi ma ta fito haka tsirara tan wuta ai bala'i ne Allah ka tsare mu to shine yake cewa wato halascin mace ta fita ba tare da izini ba na musamman dogaro da izini gama gari bisa irin al'adan mutanen wurin wajawazu tahallil mar'ati fi safar bil qilalati wa nahwiha wane mutum dalisin kuma za yi tafiya din nan babu laifi ki saka abun wuya in kina so abun wuya abun hannu abun kafa ki takare ki da ki rufe gayinki ga wanda ba ba muharramin ki ba ko mai halasta ki saka wasiyanatul mali walau qalla da kuma nuni zuwa ga wajabcin kiyaye dukiya ko da kaɗan ce lin nahi an idaatul mali saboda shari'a ta hana wulakanta dukiya ina ya fito da wannan komawa da ta nemo abu ai abun dukiya ne yayin ta ce kai ba komai ma'ana yanzu kina cikin tafiya kika wai ga baki ga hazar dake ba ta 1500 irin ya karama hazar din nan ta yana kashi ina yake jawo raga na kashi sai kice kai ba komai ni wallahi ba zan kuma duba ta inda na barta ba halakin bata a layin asibiti ko a gidan mutuwa ko a wani shago da kike sayya zaki koma ki duba ta saboda mene saboda akwai siyanatul mal al'amru bi siyanatul mali an umarce mu da mu kiyaye dukiya to sai a koma a je a nemo ta fa inna aqda aisha lam yakun min zahabin wala min jawharin wala jawharin ba zinare bane ba wani abu ne mai daraja ba amma ta kuma tana nemo shi wa fihi shu'umul hirsi alal mali aka sa kuma hadisi na nuna mana zuwa ga shi'umcin da ke cikin son kuɗi wato son kuɗi yana zuwa da wani abubuwa na darussa na wahala na rigingimu da fitintunu abinda ya kai ta nemo wani abu na kuɗi da tayar ta bi sawun shi ne zama ta duk wannan cece kuta da ba ta kuma wahala da ba abin nan ba eh ya ce walau lam tuƙil fit taftishi da ba ta tsawaita wajen neman shi ba laraja at bi sur'a da ta dawo da wuri falamma zada ala qadril haja yayin da neman ta yi wuce abin da ya kamata asara majara sai kawo abin da ya faru ma'ana ba an ce ka je ta nema bane amma idan ka nema daya biyu ba gani ba sai kai tawakkali in ka tsananta nema to wani abu na ibi ba shine abin da ya faru ta tsananta nema ta dade ko mun gane wa qaribun minhu qissatul mutajina almutakhasimina haisu rufi'a ilmu lailatul qadri bisababihima makusanci zuwa ga wannan shi'umcin da ke jawowa akan neman dukiya shine wasu da suke ta musu aka dauke daren kaddara daga inda suke fa innahuma lam yaqtasira ala ma la budda minhu basu tsaya akan abin da yake na zama na dole na musu ba bal zada fil khisami sun wuce makaɗi da rawa wajen rigima hattar tufi'at ko hattar tafa'at aswatuhuma har sautin su ya dagu fa asara dalika bir raf'il madhkur shine aka kawar da ya ta kadar din wato abin da ake cewa shine idan mutum ya ga maka bakan magana san da kai fushi din nan kai ma kana iya kamar amma idan kai daya biyu to ya isa haka kar a fara daga murya zaka iya musu da dan ataba akan yana ne mai tuce ka ko mun gare ko me kana fe ko makamanta haka amma idan aka daya biyu zai zama abin rashin mutunci ko rashin daraja to sai ka janye jikinka in kai ya wuce kima to za a iya samun matsala shine abin da ya faru da waɗannan sabbai guda biyu suna hayaniya ɗaya biyu ba su bari ba har muryoyinsu suka ɗagu sai aka ɗauke da kadari daga wajen malam ya ci gaba da cewa wa tawaffuqu rahilil askari ala idnil amiri nuni zuwa ga kuma ila yau cewa idan ana tafiya tafiya a cikin wata karabka to za a tsaya ne kawai idan shugaba ya ce a tsaya واستعمال بعض الجيش ساقا يكون أمينا ليحمل الضعيف الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح da halittun kuma da ana tafiya a bar wani a baya in ku tuna ma ambaci wannan a bar wani a baya wanda zai dinga kula da bayan mutane in ya gone rauni ya taimaka mishi an zubar da wani abu ya taho da shi wal istirja'i inda al musiba da mustahabbancin idan mutum ya ga wata musiba kamar da Qur'ani ya faɗa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa taqdiyatul mar'ati wajaha an nazar al ajnabi da kuma mustahabbancin mace ta rufe fuskarta ba ta so wanda ba mijinta ba ya gani irin niqaban da kuke sakawa abu ne mustahabbi da haka ku ci gaba da saka kayan wato niqabi ko dai zama wajibi to shikenan kun biya kun aikata abin da yake wajibi akan ku ko kuma ya zama mustahabbi shikenan kun samu lada na mustahabi ko kuma ya zama halas kun samu cikar mutunci da aka ƴaƴa mata su gausa na kabinsu wata ke so ta saka ta saka kayanta 247 kin gara maki kwana da shi ba Allah ya saka da alheri Allah ya sa albarka wannan abu ne na alheri ko mun gane wannan to amma ko da ba ta sawa kar kuma ki dinga kallon mata kallon ta fasika ko kuma ba ta ma da imani ko kuma in aka je wani waje da ya zama dole a cire kar ki je ki sa zafin kai ki ce ba za ki cire ba wata rana muna swabishin na jam haka ni ne santa swabiso wata zo da wani zafin kan irin irin wannan na na ustadai wata mutum ya auci ce a can wani kasan yarbawa ne na manta wani gari ne to kuma ka'ida ko sai an ga fuskar shi ce ta ba ga fuskar ta ba masu tamprintin suka yi suka yi taki haka je aka kira ni santa swabiso haka ce alaji ka zo ga gashi fataki na zo na shikatin na ga ce to gaiwa Allah to ai nan ga hotonki ko ya ta taɓa kike hoton ba kya cire da kabin nan ta ce ai eh wannan a cikin studio ne kuma da da mijinta a wajen ce to ya ka baki zo da mijin ba nan ai da sai ki zo da shi sai abin nan ko ta ce mata baiwa Allah ki hakuri a kuma ta ce wallahi ba za ta bude ba har nayi wani fushi na ce bai kamata na ustazu in ka sayo mata na alfarma ba wallahi amma tunda ta kare dokar to duk da haka ne tunda doka ne sai na ce to yanzu abin da za a yi mun ji mun yarda da irin tsarin da kika ɗauka wa rayuwarki amma za ki shiga wannan ɗakin na security ga wata masu ce wake ta yi daga fuskar taki ni na ba ka mata wannan mafita kawai saboda na ga kai nema ustazi ya haka ban kyauta ba ni ya mata ta ustazi ya ce haka take yawa da niƙabi amma ta ba na haushi wallahi saboda wannan tsabar zafin kai ne kawai ta zauna a gida mana abinta kawai me ta zo yi na jam jam ɗin nan fa ta shiga cikin maza ne fa ta zauna bai fi mata haɗari ya fiye da fuskar ta ko fuska ta daban irin ta kowa ce irin ta mace ta Afirka din nan fuska wadda ba wata ta musamman ba malaman da suka ce ma wajibi ne suka ce sai in mace take in ta bude fuskar ta za a iya samun matsala ko ta yi kwalliya malaman kasar Saudiya galibin su tafi akan cewa niqabi wajibi akwai matsala sananniya game da sabanin da aka yi amma gaskiya saboda Allah mu fata wadda malaman mu suke bayarwa kuma gamsu da ita shine mustahabbi ne kuma kamala ce kuma mutunci ne dan duk inda kika shiga kina da identity ɗinki za san cewa eh wannan multazima ce ustaziya ce kuma kike kowa na shakkaki da wuya a ce ki fita a haka wani dan tasha ko wani mara daraja ya zo miki tashanci sai dai in ya kai shi a tasha shi liman ne a tasha sannan zai iya kula ki da maganar banza Allah shi kyauta kuma dama ka Allah ya ce zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina malam ya ci gaba da cewa a wato idan kika ga namiji haka wanda ba muharramin ki ba kake bari ya kalli fuskar ki ga banza sai ki ja niqabin ki ki rufe ko gefen hijabin ki ina fata mun gane wannan yace a a wa itlaqi dhanni ala al-ilmi da sanya kalmar azzan ta bada ma'anan al-ilm kamar yadda muka ji a baya kaza qila wa fihi nazarun fa am fa amtu Allah wannan rufi mun kanana da yawa ba ina ga next time na dauko mai mai girman ne gilashin kala kala ne eh kaza qila wa fihi nazarun haka aka ce amma akwai maganganu da yawa akai amfani da lafazin lafazin al-ilm story of zan da ma'anan al-ilm wa igasul malhu da kuma bada agaji ga wanda yake cikin bala'i bada agaji ga wanda yake cikin bala'i ku tuna mun faɗi wannan ma a baya yanzu Aisha wata ce take cikin bala'i da tashin hankali to wajibi ne a bata agaji ma'ana yanzu inda za a ce ga wata mace Allah ya kyauta dan a taba yadda ita akan mashin akan titi ba za mu tsaya wai mu ce ba za mu taba ta ba haka za a jajibe ta a kaure ta a sata mota kai ta asibiti anan babu wani magana ba muharrama bace ko ba komai bane domin in an bata kuma sai ta shiga cikin abin nan wato halaka ko ta mutu ma a wajen da haka za a yi za a ba mutum kariya ko kuma a ce gobara ta kama a wani gida haka za a je a dinga fito da mutanen gidan ko ruwa wani lokaci da ruwa ya ci angonna ba ka dinga ɗauko mata ‘yan mata a kafaɗa kati suka dinga ɗauko su ba wanda da ko gaishe da katin nan ba sa yin su wuce saboda reni amma ka suka dinga miƙo kafaɗansu a katin nan na ratiyo su kama ɗauko buhu suna haurawa da su to yanzu nan igastil malhubin a lokacin ya halasta saboda tsirar da rai mun gane wa aunil munqati da kuma taimakon wanda yake ya samu yankewa daga al'ummarsa kamar ita din wa inqadis da'i da kuma a ceto ko ceton wanda ya bata idan mutum ya bata aka ganshi za a cece shi wa ikrami dhawil qadari da kuma girmama mutane masu masu girma wa itharihim birrukubi ka ba su abin hawanka ya ga Aisha babban mace ce mai girma mai daraja a matsayin uwa take gare shi sai sauka daga abin hawan shi ya bashi haka zaka yi sauka daga babur ɗinka ka ba wani malami ka ce an ta malam ka je kawai na dawo gida na karba shi na shi yayi faci ka ba shi wurin zama an zo gun walima bai samu baltina ba ka ba shi kai ka haƙura ko mun gane irin wannan mutum mai daraja a girmama shi a ba shi darajar shi haka ya ce wata hashumil mashakka da ajiyar zalika har ma ka shiga cikin wani kunci don haka da za a samu wani mutum ya ce na sari gaka ta jikinka sai ka ɗauka ka ba shi kai ka shiga cikin kunci wa husnul adabi ma al ajani khususan nisa da kuma kyautata mu'amala da mutanen da ba muharramanka ba musamman mace lasiya ma fil khalwa musamman kuka samu kanku da kai sai ita a wani waje wanda ba kwa tare da kowa to ka mutunta ta ka girmama ta idan duk inda aka je aka ga mata to mata ababen girmamawa ne a gun maza kuma ya kamata ka tuna wannan yanzu mahaifiyar wani ne ko ƴar wani ne ko kanwar wani ne kai ma zaka so mahaifiyarka ko kanwarka ko ƴarka ta samu girmamawa wato tana buƙatar wata alfarma a yi mata tana buƙatar wani taimako a yi mata tana buƙatar wani agaji tana buƙatar wani bayani a yi mata ma'ana ana bin layi ana ana abin kazo kaga mata sai ka ce su ka fara musu in signing ne kai ne lecturer ka fara musu signing ce women first kar mu gane na Afirka maza kowa ya jira ko su je su dawo gobe karanin su muka shari ce ka cika san mata ba ku san mata ba ƙarya bane ko mun gani yawa saboda su suna buƙatar wannan agajin suna bukatar wannan taimakon ko a asibiti ne ko yaya ne karkara mutum musulmi ka wuce ka ga wata mata musulma da alama tana cikin kunci ko damuwa ka kyale ta tana kuka ko tana tsaye a waje babu mota ko kudinta sun kare ko ta zo siyayya kudinta ba su kai ba ko wani dan acaba yana nema ya ci mata zarafi ko wasu marasa mutunci suna nema su mata rashin mutunci karka wuce ka kyale ta yana daga cikin wajibin ka tsaya ka bi mata bahasinta wannan yana daga cikin halayen kirki da suka yi karanci a yanzu galibi saboda mutane ba su damu ba ko kuma suna tsoron ka a ce musu kaza ko kuma saboda su matan da shegen rashin sanin ya kamata su kana tsayawa kuma ta magana ita sai ka dauka wai kai saurayin ta ko kuma potential saurayi ne shine matsalar su amma wallahi ni da da can da idan zan je samun na kan tsaya a PZ cika mota ta da yara yan demonstration mazan su da matan su na shayin haka ba na son tafi ni kadai sai tsaya an kwashe su in na gan su da uniform ce ku zo ku shiga in rage musu hanya amma daga bayan da kana tsaya sai a ce barawan yara ne to shi zaka tsaya ga ka da tambarin university da komai tafiya ce ta wajen naira ɗari ɗarin su za su je su soke ta aljihun su je su ci kosai da ita ko kuma nan da nan za ka yi fiyu fiyu ka kai su kawai ka aje su ha akwai yaran da aka waye gari wani lokaci har jira na suke zuwan kwashe su amma wallahi zama ɗaukar kowa saboda sai ka je ka ɗauki wani ko shi ma bugu ne baka sani ba ko kuma yana ba da corona baka sani ba ya je shafa maka corona inda gaske ne akwai ta Allah shi kyauta wal mashi amama al mar'ati liyastaqirra khatiraha da kuma in kuna tafiya da mace ba matarka ba ba komai ba irin wannan larurar kasa kuna tafiya to sai ka zama a gabanta sai ka tsaya a gaba dan wannan zai kwantar mata da hankali dan in kana baya ta dauka kana kallanta ne ko kana wani tunani game da ita ko kana so kai maza ta shiga lungu ka buge ta kwaci da kata to haka aka ce annabi Musa shi ma sanda wannan mata ta ce inna abiya da uka liyazziyaka ajra ma saqaita lana an ce annabi Musa shiga gaba yace ta taho a baya in sa cikin tafiya yace idan an zo inda za a yi kwana sai ki dauki dutse yake wurga min sai tun kwana in dama ne in hagu ne sai ya kwana bai so tai magana ma ya ji muryarta kuma ba zai jira da ita ba matar shi bace kuma ba zai tsaya a bayan ta tana yana kallanta tana tafiya tana kareraya ba mu ko yanzu kaga ba ruwan musulmi ta jarawa da matan mutane haka duk yanzu mutane suke Allah ya gafarta mana gaba daya ba kyau to su ma matan yanzu in ma wata kado baka kira ta wasu ce kana kyamata ne musamman irin matan na yan boko haka cikin su dinga jerawa da maza su tsaya da maza dauke su hoto su shiga cikin maza ba ma sa jin kyankyanin maza da ni na san muna yara wallahi dan mata kyankyanin maza suke idan mace ta wucewa ta gaban inda maza suke suka ga takalminta na harɗewa da diddigan da ake ci mishi tsinin nan high din nan sai kawai ki ga ya tugude ya kari saboda kawai rawar kafar take amma yanzu ma za ta zo ma har ta musu haka da hannu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ta'mana mimma yutawahhamu min nadhrihi lima asahu yankashifu minha fi harakatil mashi ya zama ta amuntu daga abin da ta yiwu zai bayyana na jikinta a lokacin da take karairayen tafiya ku tuna mai idan mun zo ƙarshen hadisin nan insha Allah a cikin sai da zamu tattauna zamu tattauna akan ma'anar hadisin da annabi yake cewa ma taraktu fitnatan adarra ala rijal min an-nisa ku ji yanda salaf suke bayyana wannan hadisin zaki gane yadda muke cikin hadari a wannan rayuwa Allah ya gafarta mana malin ya ci gaba da cewa wa fihi mulaqafatu zawja wa husnu mu'asharatiha yana nuni hadisin zuwa ga bin mata a hankali nuna musu soyayya da ƙauna da yin rayuwa mai kyau da isu da su wata kasiri min zalika inda isha'ati ma ya kasadin naqsu wa illa mai tahaqqaq ina aka gane wannan shine Aisha tace Annabi yana ji da ita in ba ta da lafiya yayi kaza yayi kaza to yadda kuma yake mustahabbi ka dinga kyautawa matarka kana huda da ita kana mata wasa da dariya da raha da ba'a da zulaya da nuna kulawa to kuma ya halasta ka rage wannan labin din na kirkin nan sanda wani abu ya faru wanda a sanadiyar shi ya kamata ka rage kirki ko da abin bai tabbata ba sanda ka samu labarin ta yi wani rashin mutunci ta murena babarka ko tana barna abinci ko tana fita in baka nan ta je inda bai kamata ba ko ka ji labarin cewa tana zuwa ana yin rawa a biki da ita tana yin manni baka son wannan ko sai ta ga canji a fuskarka ta ga canji a kyautarka ta ga canji a mu'amalarka ta ga canji a aljuhu da kake bata pocket money duka ta ga canji ina fata mun gane wannan dan zai sa ta gyara wa fa'idatu zalika an yatafattana litaghayyuril hali inji ko an tatafattana litaghayyuril hali fa ta'tadhira aw ta'tarifa amfana ka shine ta gane cewa yanayin mai gida fa ya canza idan mata kwarai ce sai ta nemi uzuri ko kuma ta faɗi laifin da ta yi ta ce na tuba ka yafe ni mai gida wa annahu la yanbaghi li ahli al-maridi an yu'limuhu bima yu'dhi batinahu kuma yana nuni zuwa ga cewa bai dace ba ga iyalan mara lafiya su faɗa mishi labarin da zai ƙara mishi damuwa li Allah ya ji da zalika fi maradi dan kan wannan ya ƙara mishi rashin lafiya mutum bai da lafiya yana kwance mai da lafiya kuma a zo a ce mishi motar shi ta yatsayi buhu 800 sun kama da wuta na taki sai jinin shi ya kafe ba wai hawa zai ba yanzu abin nan boston kawai zai sai a bar shi ya ji da wanda yake ciki wa fihi su'alu anil maridi kuma yana nuni zuwa ga halaccin tambaya ya jikin wani mara lafiya wa isharatin ila maratibil hijrani kuma hadisin na ishara zuwa ga matakai na kauracewa bil kalami wal mulaqafati ta hanyar barin zance ko ta hanyar barin yin mamace kirki fa idza kana sababu muhaqqaqan fa yutraku aslan idan dalilin da yasa za a kaurace mata ya tabbata sai a rabu da ita gaba daya wa in kana mazmunan idan ko dalilin ana zato ne fa yukhaffafu sai a rage kula da ita wa in kana mashkukan fihi in abin da ake zato aw muhtamalan ko abu ne mai yuwa fa yuhsa fa yahsunu taqlilu minhu sai a dan yi kadan lalil amali bima qila ba wai dan kana aiki da abin da aka faɗa na kokonto akan ta ba balle Allah yuzanna bi sahibihi adamul mubalati domin kada miji ya ki nuna wani yanayi a dauka bayi da kishi bima qila ki haƙi kada kuma ita mata dauka ai ba zai iya mun hukuncin komai ba shi yasa ga yana ina abin da na ga dama amma ya kasa hukunta ni kada ta dauka haka ita ma wannan abin da yake ishara zuwa gare shi shine a a a yace da anna zalika min khawarimil muru'a ai maka abu ka kiyin abin da ya kamata na daga cikin alamar wato zubar da mutunci yana ishara zuwa ga kaida ne da musulunci yasa game da kauracewa mata ko kuma hukunta mata da Allah yake cewa a a wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna shine mataki na farko wa hajruhunna fil mabaji shine mataki na biyu wadribuhunna shine mataki na uku fa in at'anakum idan sun muku biyayya fala tabgu alaihinna sabila kar ku sai kun nemi hanyar da za ku muku wulakanta su idan mutum yana da mata tana mishi nushuzi tana mishi fandara tana kin bin umarninsa tana mishi raini da rashin mutunci abu na farko shine wa'azi ya mata wa'azi ya gana mata cewa kin gani wance eh aure din nan hanyar shiga aljanna ne akwai ƴan mata aljanna ne sanan suna tsine miki albarka suna miki kaza suna miki kaza akwai kaza Allah ya ce mace in tai kaza wa mijinta kaza ne kaza kaza ya nuna mata wa'azi in bai iya ba ya gayyato wani usazu ya zo ya biya shi kuɗi ya mata wa'azi in ya ce sai an biya shi ko ya nemi kasusuwa na malamai ko wasu muhadarat ya sa mata ta kalla ko a nemo a YouTube a kunna mata ta gani wa'azi dai da ta kama ai mata to abin da yasa ka ce a fara da wa'azi saboda dama shi wa'azi shine abin da yake amfanar da mumini kuma ita mumina ce ake tsammani sannan kuma duk komai in wa'azi bai yi ba to da waya wani abu to amma kuma mace tana da raunin da da an mata wa'azi za ta ji fiye da namiji baya ga haka idan ta ki to sai a kai mataki na gaba shine wajruhunna fil madaji sai a kaurace musu a wurin makwanci to shine yake cewa daga cikin suwar na kauracewa din akwai ka ƙi sakin mata fuska ko ka ƙi mata magana ko ka ƙi kwanciya a makwancinta ko ka ƙi cin abinci ta zai daga cikin suwar na a hijira to duk ya mace kuma ta sa abin take babu abin da zai sa ta ji damuwa irin wannan haka ne sai dati haka ne ko wannan yana sawa mata damuwa ta yi abinci miji bai ci ba ta gaishe shi ya yi tsaki ta zo ta kwanta ya tashi ta zauna ya miƙe ta shiga ya fita ya fita ta shiga da wannan shi kenan ta gama shiga ta sukuta a rayuwarta inda tana son mijin in ba ta son ta ce kayi a banza in ba ta son shi ba tana neman dalili ne ko to daga nan sai wadribuhunna shine sai kuma duka da wasu wasafat da musulmai malamai suka faɗa ba shine malamin tattauna mu ba amma dai qur'ani ne ya tabbatar duk wanda yace ƙarya ne to da qur'ani yake Allah shi kyauta lokaci ya kure ina ganin sai mu saurara ana idan Allah ya kai mu sai mu tashi wa fihi anna al mar'ata idza kharajat li hajatin tastashibu man yu'nisuha dan za mu tashi insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato wannan wannan gilashin na ganin sai na ɗauko mai ɗan girman kala kala ne akwai mai 1.5 bai da mutum ne dai shi kanana ne yana ba da wahala yana ba da wahala da sai na yi da gaske ina ƙara so in sake yin mutanen ajinan nasiha kullum kullum mara yana muku wannan nasiha amma ba ku ji ba sun mai dalili ba ko dan kawai ku yan Najeriya ne ko yaya ne ko latti jama'a latti ba ba dalili ba alama ce